Dai.
ta baba kai garin nan da jama'a yake kuma duk ban taɓa ba mutum biyu ɗaya ba duk wanda ka gana ba shi daban ne a shafa ina za mu tayi
za mu tayi inna jahum aqallu ilma wa anfarahum ilma wa anfarahum ilman za mu tayi ina ne
wa anfarahum ilma wa fahama
kuma da kama hankici na kowa shahu wa ha shahu aiban wa wasu ma ko ba zo ba baya kaɗan wa aufarahum ilman wa fahama to na gani bismillah eh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
وأوفرهم علما وفهما وأوهرهم الله يسكى النبي علما دا علمي وفهما دا فهمتا duk Allah ya bai wa annabin mu shi annaba Allah ne malaminsa don malamai sun faɗa lokacin da aka tsaga ƙirjin nan nasa aka fasa zuciyarsa a wannan lokacin da aka tsaga zuciyar tasa jibril yake ebo wani abu da hannu biyu yana zubawa ilimin yana ebowa yana zubawa da haka Allah ya cika masa zuciyarsa da fahimta da kuma ilimi abu ne dama tun fil azal wannan kuma nuni ne isharatu ne daga Allah to Allah ya masa dan ilimin da Allah ya bashi da za a gwada ilimin mutanen duniya sikeli da na annabi ta kuma a cikin ƙasan duniya ne ka ɗauki ƙasa ƙwaya ɗaya haka iliminsa zai zama kan ilimin mutanen duniya da na annabawan da mursalai da ulul azami gaba ɗaya ilimin nasu daga annabi ne don shi ne wanda ya san Allah ya sanar da annabawa Allah kuma shi ya fara ganin Allah ya nuna wa annabawa Allah lokacin da annabi ya ga Allah zati ya yi tajalli annabi ya karma la ilaha illallah a nan ne annabawa su ma suka yi wannan kalma sau uku annabi ya yi suka yi daga nan Allah ya ce to ku girmama min shi mana suka ce ubangiji ya za mu yi shi ne Allah ya faɗi kalmar risala muhammadin rasulullahi Allah ya faɗi wannan kalma ya girmama annabi da shi annabawa ma suka girmama shi da shi to Allah ya cika masa ilimi Allah ya ba shi fahimta gaba kaɗan وأقواهم يقينا وأزما wa'un kuma ya fi kowa yaƙini shine sakankancewa ilimin zalabihin raibu shine ilimin da za a gusar da kokonto cikinsa wannan shi ake kira da yaƙina wa azaman kuma yafi kowa azama shine himma baligan laisa bihi rukusatun ma ƙila jiddan wa ƙila sabaran abin da zai faɗa na gaskiya da abin da zai faɗa za a faɗa kan ƙoƙari a kansa to ya fi kowa azama dan da za a je yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yakin da annabi ya zabi da bai gaya kowa ba yace zan tafi ko ni kadai ne lokacin da mutanen Abu Sufyan suka zo suka ce inna nasa qad jama'u lahum fa ga shawun fa zadahum imana annabi yace wallahi ko ni kadai ne sai na fito na cika wannan alƙawarin to yasa ya fi kowa azama ya fi kowa shimma
وأشدهم بهم رأفة ورحما shaddahun kuma shi ne mafi tsananin su biyun rahabatan wajen ƙarin rahama annabi ya fi kowa jin ƙai wa rahaman da kuma tausayin da jin ƙai ya fi kowa saboda da halin da bawa yake cikin ya zo gurin annabi to annabi sai ya nuna ma mafita ya ji ɗanka ya ji tausayinka ya tallafe ka ko abin duniya ka zo nema ko lamarin addini ko harkar rayuwa to Allah ya bayi jin ƙai fiye da na kowa duk wanda ga a duniya yana jin kan ma daga jin kan annabi ne ya dauko yake jin kan Allah ya bashi jin kai fiye da na kowa kuma Allah ya bashi tausayi fiye da na kowa duk halin da kake ciki annabi zai fitar kai lokacin da zai koma ga Allah annabi a daidai wannan lokacin ya ce ya jibrilu ya aka yi baka san halin da muke ciki ba ne ya rasulullah na san halin da kake ciki mana kana irin wannan hali na zare maka rai ya rasulullah wa zai ga fuskanka ai ba wanda zai iya ganin halin da kake ciki ya ce ya jibrilu to me Allah ya manta da di ya ce ya rasulullah an yi wa jannata adani ado da sauran aljannatai gaba daya duk ƙofofin aljanna an buɗe duk samman nan bakwai an buɗe su kowanne ba mala'ike yana murna kowa ya tsaya cak yana jiran ya ga an fice da ranka jibrilu mikaelu isra'ilu mala'iku annaba duka banda sha'anin ka ba abin da suke kowa yana kula da al'amarin yadda za a fice da ranka kuma Allah ya kawata aljanna ya kawata jannatu adani jannatul firdaus da darul qaryari da darul salam duk aljannatan nan an musu ado matan hurul aini sun caba ta wuli da nan mukalladuna da mala'ikun da zai aka taba yi labari yace ba wannan nake tambaya ba yaya al'umma na me makoman al'umma na to kagan babu jin gai ana wannan hali za a zare wa mutum rai kuma a lokacin yana tana al'ummansa ko ɗa ne fa bai sai tana ubansa ba in uba za a zarewa rai a wannan lokacin bai sai tana ɗansa ba amma annabi ya ce ba wannan ne a gabana ba al'umma na jibril ya ce Allah ya ce a gaya ma al'umman ka su za a fara yi wa shari'a kafin a yi wa kowane al'umma kuma sai al'umman ka sai yi ga aljanna sannan kowane al'umma za su yi ga aljanna kuma a gaban ka za a yi komai kai za a fara ta ranar gobe kiyama kana tsaye za a yi abin da kake so akan al'ummanka kuma Allah ya baka ceton al'ummanka ya ce ala na tsaba kalbi ya ce yanzu raina ya yi daɗi ya ce alhamdulillah tun da na san makoman al'umma na na san yadda za a yi wa al'umma na gabana su za a fara yi wa shari'a su za a fara sa su aljanna ni zan yi ceton su to azara ya ce zo ka zare rai لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله yace zo ka zare rai maza ka zo ka fara aiki annaba ana zare rai ana zare rai ransa ya zo kirji yana magana annabi ya daina magana sai da na bin abi dalib da ya kara wa kirjin kunnansa bayan an zare rai kirjin ne yana cewa ummaci ummaci ummaci an zare ran amma kirjin abin da yake ta al'ummata fa al'ummata al'ummata abin da yake faɗa to shine in ka zo fassara ya fi kowa jin kai ya fi kowa tausayi duk yanda iyayenka suke son ka ba su kai son da annabi yake maka ba kuma duk yanda wani yake son ka a duniya kowa ya yi bai kai kaunan da annabi yake ma ba saboda yi kaunan da annabi zai nuna mana sai mun je lahira lokacin da ba mai taimako a lokacin zai tsaya wa al'ummarsa to yi yasa alƙali ya tabbata da ya fi kowa jin kai ya fi kowa rahama
zakahu ruhan wa jisma ruwan annabi shi ne ya fi tsarkaka wajen ruhi wa jisman da jiki dan Allah ya tsarkake ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ɗauki ransa za a halitta ransa Allah sai da ya wanke ran da koguna ya fi saba'in an wanke ran da ruwan salsabila an wanke shi da kowane irin ruwa Allah ya mai da hiran annabin ya zama haske ne zalla yana kyalli yana kyalli sai da ya zama haske mai haskakawa Allah ya wanke shi ya goge shi duk abin da za a yi wa rai to Allah ya yi bayan nan kuma jikinsa bayan ya zo duniya Allah ya ce a tsaga zuciyarsa aka ɗaga zuciyarsa aka wanke zuciyar da ruwan alkausara wasu malaman sun ce da ruwan zanzam aka sa wani jini gudan jini aka fitar aka ce haza hazu shaidanin minka in ma shaidan yana da rabuwa jikinka wannan ne bare ma ba shi da shi to wanda aka tsaga wa zuciyarsa aka zare aka wanke zuciyarsa to annabi ne kaɗai a duk annaba ba mu ji annabin da aka yi masa haka ba a ce an wanke masa zuciya sai dai Allah haka nan ya wanki duk masumai ne ba sa laifi amma wanda aka yi masa aikace a wanke zuciyar tas a mayar a haɗa shi to annabi Muhammadu kuma abin da zai baka mamaki haka tsaga zuciyar ko ciwo bai ji ba sai da haka abin da ya zo a cikin alalwar wani musba wa sururi ma da haka tsaga kirjin ma sai da haka ajiye hanjinsa gefe ɗaya bayan an ɗauke zuciyan fa an fitar da ita a cikinsa aka tsaga aka wanke bayan an cire abin da aka cire aka mai da zuciyan aka mai da hanjin aka mayar kurin jibril ya shafa da hannu aka don da zai buɗe ma kirjinsa ba za a ga inda aka tsaga ba ba za a ga inda aka tsaga ba babu saboda tsaga wannan Allah ne mayar wannan Allah ne ina fata kun fahimta Allah ne yake yin aikin in ko ka ga gurbin jini ko ka ga ga tabo nan an tsaga kirjinsa duk babu sul yadda ya yi haka Allah ya mayar haka za ka ce yadda ya yi kirjin bayan ya gama aikin shi ya halace to haka ya mayar aikin na mai aiki ne ba aikin mutum ba ne ina fata kun fahimci to haka Allah ya tsarkake masa
زكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووسما Aishahu annabi ya girmama aiban da aibi wasu man da wani abun kunya ya girmama saboda haka ko a karatu ka tarar da wani abu mai kaman laifi kar ka dangana wa annabinmu eh sai ka ce alkidabu li rasulillahi war manado da gairi ka ce magana dai da annabi Allah yake nufi amma manufar maganan da mu ne eh kuma manufar maganan da mu ne dan babu laifi in ka dangana wa annabi laifi zai dawo kanka in ka dangana masa abun kunya zai dawo kanka bayansa kuma annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu ba wanda ake dangana wa laifi ba annaban da ya laifi ko ba annaban da zai laifi kuma Allah ya kare su duk ma'asumai ne ko kun ga abin a karance to sai ka nema musu kyakkyawan fassara da kyakkyawan mafita su annabawa mutane ne amma fa ba irin mutane suke ba abin da ya sa kuma Allah ya aiko su mutanen ga dalili gaba dai wanda Allah ya halitta mutane ne idan aka aiko musu da halittar da ba mutum ba to wani ba zai yarda ba sai ya ce ai manzan da ya zo ba iri na bane idan an aiko da mala'ika ko wani haske ne ya zo aka ce shine annabin kafili wanda baka saba gani ba ba za ka yarda ba cewa za ka yi dade mutum ne dan uwana to sai tunda a duniyar mutane ne al'umman to annabawan ma sai suka zama mutane ne aka ɗauki halitta irin na mutane aka ba su kama irin na mutane aka ba su amma da ruhinsu da zuciyarsu to ba fa irin na mutane ba ne a zura da zati irin na mutum ne amma ba da ruhi da zuciyarsu fa ba irin na mutane ba ne saboda su daban Allah ya yi su annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ba ɗaya wanda ya ba Allah laifi ba su yi ba kuma ba za su yi ba kuma dukkaninsu suna gargahin annabi Muhammadu eh gaba ɗaya kuma suna masu yi wa annabi biyayya annabi kuma shine shugabansu to su ma ba sa yi bare annabi shi yasa duk wani malami mai karatu in ya ɗauki laifi ya dangana wa annabawa to kai ta tuba fa ba wai shine da laifi ba kai da ka zauna ka saurari maganarsa ba fa kana cikin laifi don masu magana sun ce zama da maɗaukin kanwa yakan kawo farin kai sannan bayan haka kuma ila yau bare kuma wanda zai yi kundin bala ya nufi annabinmu da wani magana na laifi ya kara wa annabi ta wannan kuma kowa ma ya shiga uku ba ma shi da ya ba kowa ma a gurin ya shiga uku saboda ya jawo mutane bala'i in wannan laifin da ka sani wallahi tun daga ran da aka haife ka har ka mutu kana tuba ba zai kare ba saboda haka sai a yi hattara kamar annabi in za a yi magana a kansa haɗari ne yanzu kana kofar aljanna yanzu kana kofar wuta Allah ba ruwansa da yawan sallan da kai ba ruwansa da yawan azumi da kai Allah ba ruwansa da yawan zakanka da kai tun da ka faɗi magana mara kyau akan annabi kurin wuta za a saka wannan kuma abin da kai kai ka sani shi ya sa ko da jahilcin ka faɗa sai an sare wuyan ka wai ba sai ka sani ba ko baka sani ba akan annabi ba maganan ban sani ba kirista ma in yi zagi annabi sai an kashe shi kare wanda bai san annabi ba ko to ba maganan musulmi wai ka ce ayi da rahin sani ne bai mata so ba in baka sani baka tambayi malamai wa ya ga kai koyi bil mutabi'ina ga malaman da suka bi allazina yadulluna ala da'atin lahi wa yahziruna man ittiba'i shaytan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari ka je ka tambaye su amma ka ce ni ban sani ba ka faɗi laifin laifi magana mummuna a haƙƙin annabi wai ka kaɓa hujja da baka sani ba annabi ya fi ƙarfin haka tambaya uku za ma ba za ka ba da amsa tun da aka aiko tun da ka zo duniya ba ka taɓa kuskure ka zagi babanka ba aiko yawwa ka taɓa kuskure ka mara babanka ne ka taɓa yin kuskure ka mara uwarka ai ba ka yi ba ka cewa kuskure ta wancan magana taka ƙarya ce wannan ya ƙaryata wancan hala da hala idan kai wani ma'aikaci ne babba shugaban da yake ƙarƙarin sa ba ka marinsa ko ko ba ka zagin sa ko idan ba fade ne kai ka isa zagi sarkinka ai ba za ka yi ba saboda ka san muhimmancin sa aiko akan mammunan magana ma ga ya sarkinka sai an dauke kan mutum to ina muku ka shedi ina wa kaina ka shedi maganan ka faɗi mummunan magana akan annabi ka ce rayin sani ne gaskiya ba zai yoyi ba ba zai yoyi ba don da zai yoyi an gwada gun imamu maliku wani mai karambani ya zo gurin imamu maliku ya ce imamu maliku imamu darul hijiri me matsayin mutumin da ya faɗi magana kaza akan annabi kuma ya ƙara da kaza ya ce kaza maliki ya ce to wannan lafazi da ya fito a bakinka muka ji in dai mutum ya faɗi kaza a haƙƙin annabi mu abin da muka gani malaman addini sare wuyansa za a yi shi ne fahimtar mu maliki yana rufe bakinsa ya ce da almajiransa a ji a sare wuyansa ya ce alaga ta malam ba ni na faɗa ba wani ne ya faɗa na je shi to mu a bakinka muka ji shi wancan ba mu ji agunsa ba agunka muka ji idan aka sare kai kai ka san inda ka jiyo kai ka jiyo mu agunka muka jiyo hil aka ɗauke wuyansa in ya je lahira ya tambayi wancan yi to kun ga yi wani haka a zo wani yana faɗan malamin ma da baka yarda ban zai fara wazi fa ka zauna kar ma ya cuce ka yaudare ka ka auna ka ga yaya lamarin riko da addinin malamin yake yaya tsoron Allahnsa yake yaya yake sannan ma ka zauna ka ji karatun amma kowane shara ma sai a ce da shi kadara ne mutum ya ɗaura kayansa a bola nan ga mushin kyanwa nan ga karahi a tare ga wani najasa shi kenan kuma sai a zuwa sa ya kasuwa ce shi ma kadara ne ba ka ake ba ba kowane malami ba kowane ruwa ne fa zai zama ruwan sha ba fa ba kowane ruwa yake maganin ƙihirwa ba yanzu ka yadda yana maganin ƙihirwa tambaya ne to yi kenan kana zuri ma yi kenan don kana jin ƙihirwa malam sai ka kafa baki ka sha ka je ƙihirwa nake ji ba ruwa ba ne tambaya ne kana zuri ba ruwa ba ne to ka ya maganin ƙihirwa yanzu don ka ga gas a kwance shi kenan sai ka je ƙihirwa nake ji zan sha ruwa ba kowane ruwa ne ruwa ba ba kowane malami ne malamin addini ba ba kowane malami ne ya kamata ka je ma ki ruwan ilimi ba wani malamin fetur ne wallahi ba ma kai da ka sha ba shi ma ba zai tsira ba wani kuma kananzir ne ka zaci ruwa ne ka sha hanjinka ya baka labarin abin da ka sha to saboda haka ba kowane malami ne malami ba mai tsoron Allah mai san annabi mai raya sunna mai kore bidiya mai ganin darajar annabi shine malami ya ji a zauna ji karatu a gunsa amma ka sa mutum a gaba malami farkon magana da zai fara ma zai fara ma akan sabon annabi da jama'ar annabi yana kawo suka da iyayen annabi wai har ka tsaya kana sauraron su idan irin wannan yana bayyana mu Allah yana sanar da mu eh in dai kaga malami ba ma wai karatun nasa muke magana ba in yana fito da maganganu na rahin girmama malamai ma mu mun san shege ne kurum ba sai an je can gaba ba in dai kaga malami baya girmama malamai kurum ka yadda shege ne shi yasa ya fito da halin shagantaka amma malami da farko za ka je na cewa Allah ya ji kan malaman mu wanda suka ɗora mu hanya na alkhairi Allah ya musu gafara Allah ya sa mu yi koyi da su to dan halaka ne eh malamin da duk lokacin da ya tafi karatu zai ce Allah fa ko Allah ya ji kan malaman mu kaman malam wane kaman malam wane yau ga sun ajiye mu a wannan hanya Allah ya rufa mana asiri muna nuna mutane alƙibla ba dan Allah ya mana arziki da su ba da mun shiga uku Allah mun gode maka da ka ba mu irin wannan malaman Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara ka ba mu albarkacin su haka za ka dinga yi kana mun yi asara da malaman mu suka bar mu mun yi asara ba mu da mun yi asaran malamai to wannan zai dora ka layi mai kyau amma malamin da yana magana yana waye malam wane waye wane yana raina darajar malamai to halin sa din ne yake so zai bayyana ba sai kana wahala ba ma'auni muka nuna ma in dai kaga bin na gaba ai bin Allah ta wanda girmama na gaba kuma girmama Allah ai ta wanda baya girmama na gaba ta yaya zai girmama Allah almajiri kaga baya sanin darajar malamai kuma ya dawo wai zai yi magana a haƙin annabi ka ka saurare shi a dawo malami ya dinga faɗan su imamu malik imamu shafi abu hanifa hambali ya gode wa Allah da Allah ya ba musu irin su malam abu zai da kirawa ne irin su malam ali mai risala irin su shewa halil kaga har malami yana faɗan magana akan wa'annan wai har ka yadda cewa su shi malami ne in dai ka yadda to kai din jahili ne jahilcinka ne ya sa ka yarda da wanda yana raina na gaba a matsayin malami da kana da ilimi da tuni ka guje shi har malami ya tsallake ya zo kan sahabbai na annabi ya kama sunan sahabban annabi da magana da ba ta yabo ba ya faɗa har ka tsaya kana jiransa to Allah ya ji kanka kai da ka jira shi ba ta yi muke ba kai dai da ka zauna kake jin maganar su to Allah ya ji kanka kuɗin ya mace muke ganin ka ba yi muke magana ba kai da ka zauna inuwar faɗin addu'a da muke ba Allah ya ji kanka in ya ga dama ya ganar da kai in bai ganar da kai ba shi kenan kana bakin rijiya ƙasa da ta yanko mutum ne yana biya rijiya yana ga tudu ne nan amma ƙasa ta yanko shi ya samu da muke gefe muka ce Allah ya ji kansa ko zai rubza da shi ƙasa dai ta gama yanko amma yana tsaya saman ya ɗan ji tauri tauri mu kuma muna can gefe muka ce Allah ya ba za mu ba dama ba mu fadda shi ne bazaran Allah ya ji kansa in ka je ka kama shi za ku tafi tare me abin yi Allah ya ji kansa haka muka yi saboda gurin ya fi karfin zuwa wanda yake magana mummuna akan sabai kana zaune a gurin ba ta mai maganan muke ba mu kai din ma a wannan kwatancen muke Allah ya ji kanka mu ba za mu iya zuwa ba idan Allah ya ga dama ya cillo ka kai waje to amma dai ba a tsaron hakan in Allah ya sa ka tsira shi kenan amma dai Allah ya ji kanka ba ma shi malamin da yake wannan maganan ba sahabbai annabi sun fi karfin abin da kuke tunani in za a yi sallah fa sai da su in dai za ka karanta muhammadu rasulullah da sahabbai kake sallah ba ya ce wallazi na ma'ahu ba da kuma su za mu yi sallah ashiddawu alal kubair ruha ma'u bainahu tarehum ruka'an sujadan yabtaguna faralan min allahi wa ridwana duk sahabban annabi ne fi miyahum fi wujuhihim min athari sujudi ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وأن التوراة سوني الإنجيل سوني القرآن ما سوني كدا وكنا كلا laifin su abun Allah kai laifi ko baka yabe su ba kai laifi ba ma wai sun yi laifin ka ce ba ko yaban su baka yi ba kai laifi saboda haka ba malamai bane malami na Allah ya girmama na gaba ku dinga hattara ku Muhammadawa ne Allah ya yi kuma hammadawa to ya kamata duk wanda ya raba annabi ya zama yana da kima a gunku in dai mutum yana da nasaba da annabi ta bangaren almajiri ne gardi ne sharifi ne mai daraja wali ne malami ne in dai mutum ya raba annabi yana son annabi to mu ya kamata mu ga darajar kuma duk wanda yake inuwar annabi sahabban annabi ne tabi'ai ne tabi'i tabi'ina ne iyalan gidansa ne ahlul baiti ne to ya kamata mu mu yi musu yabo na alkhairi kar a ji mummunan magana a bakin mu mu da su sai dai san barka sai da na abubakar mu ce san barka sai da na umaru san barka sai da na Uma- usmanu san barka sai da na ali san barka tsakanin mu da zuwa Allah ya ba mu albarkacin su in ka je ziyaran annabi ma in ka gama ziyaran annabi sai ka koma ka musu ziyara sannan ka je bakiya duka tara ka musu addu'a in kana da ilimi ko fahimta na kaji wani abu ya faru a tsakaninsu na rashin daɗi ba maimaitawa za ka yi ka faɗa ba ka ce Allah ya musu gafara laifin ba kai suka yi wa ba Allah suka yi wa kuma ka ce ya musu gafara ina ruwanka duk yadda suke Allah ya fi son su da kai su yan gida ɗaya ne garinsu ɗaya gidansu ɗaya to saboda haka mu da su in kana ga abin ba daidai bane Allah ya bakinka bai yi Allah ya musu gafara bane in musulmi ya musulmi muke cewa Allah ya masa gafara ko to shi kenan wannan abin za ka faɗa ka ce Allah ya musu gafara ka kyale Allah in ya yi shi kenan in bai yi ba ma a lahira ba za a tambaye ka dan me yasa ka ce Allah ya musu gafara ba a lahira ba za a tambaye ka za a ce zo za a gaida kai me yasa ka ce Allah ya musu gafara za Allah zai ma wannan tambayar ne to Allah ya musu gafara mu ba ma laifin suka yi ba ma muke faɗin kurin haka abin da ya faru kuma lokacin da ya faru wanda ya fara da abin yana nan Allah yana nan abin ya faru inda wani abu a lahira Allah zai neme su ba za a neme ka ba mu da kai yauye sabon annabi sun bar duniya da shekara dubu ba halice mu ba har da wajen ɗari biyu ma ba halice mu ba wajen ɗari uku ba halice mu ba labari ya kama da muka san su a lahiran za a neme su shaidan abin da suka yi za a neme ka ko za a neme ni ba ka nan aka yi tambaya nake ba ka nan ba na nan ko kana nan to a lahiran za a neme mu shaida ma ba mu za a nema ba za a nemi wanda suke zamanin su ma ba za a nema ba Allah ne shaida wanda bayan ya bar duniya da shekara dubu aka yi ka kana magana akan rigimansa abin da kakan baban kakan kama bai tadda zamanin babansu ba mutum ne ya bar duniya da shekara dubu aka yi ka wai a takaice ne dubu ma waje da ɗari uku ma tuku aka yi ka ya koma ga Allah wai kana so ka shiga wancan rigiman kana ina rigiman da baka nan aka yi da sai ka tsakulo ka yi goto ka shigo zai ma kyau ba wallahi kuma zan muku kwatance duk lokacin da kake wani guri yanzu a nan garin kake sai Allah ya tafi yanka Legas ba fata ake ba daga dawo aka tarar an yi rigima kace za ka shiga kai ma da kai a ciki to kai ka sa kanka an ta yi ruwa rijiya in ta ƙi ruwa kumanniya in kuma ta ƙi kyau yake na hadda kai Allah ya ce duk abin da suka yi mafa Allah ya yafe musu da wanda suka yi da wanda ba su yi ba duk Allah ya yafe alfarman annabi rigimar nan ni na da tawa rigimar laifi tsakanina da Allah kai kana da naka ka san abin da za mu yi mu bar nasu mu yi kokari mu gyara ta mu laifin mana mutum ne shi ma an kai masa san mace zai je kotu da yi da makocinsa za su je kotu kuma a wani garin ma za a je kotu ina ruwanka ka zo ka je kotu ka yi firi kurin ni na da laifi ka kana da laifi mu yi kokari namu laifin in mun je kotun Allah mai firi amma mu da tamu shari'ar a jibge mu je mu dawo shari'ar da ba za a neme mu shaida ba mu sa kanmu to garin kula da wancan idan anan muka yi asara ya za mu yi to shi yasa muke muku nuni duk Allah duk annabi ku san darajar sahabban annabi a girmama su a dinga girmama su su suka zauna da annabi da Allah yake son wani fiye da su da canja su zai iya kawo su wanda kaga annabi ya zo duniya Allah ya ce ku taya annabi zama wannan mutanen fa Allah ne hire kayansa da mu muka dace da an kama a lokacin babu Allah ya kawo su Allah ya kawo ya ce waɗannan su za su faranta wa annabi rai su ne za su ebe wa annabi hasu su ne za su jajirce akan gina addinin Allah su ne wanda in na ba wa annabi addini bayan ya tafi to za su aika na baya ya samu damu ne na bayan ba zai samu ba sai Allah ya ajiye su su ne daidai kowa bayan annabi ya koma ga Allah wannan ya aika addini guri kaza wannan ya aika wannan ya aika inda Allah yake so addini ya je ta sanadiyar su addini ya je yau da gobe har addini ya shiga afirka addinin har ya zo nigeria a nigeria ma ya zo ƙasar kano a kanan ya zo jigawa ya zo ya tadda mu muna zaune muka san su suka mana wannan aiki yau abin ya zo hannunmu tana sanadiyar su sha usman ibn hodiyo sun sha umar huti radiyallahu anhu suka yi jihadi suka nemiya barno suka yi jihadi yau abin ya zo gurin mu rabi ya koro iyayenmu suka fanzama suka yi nan wajen Allah ya yi zamansa a nan daga ba muka ji labari suka dora mu kan karatun alkur'ani muke yi yau da gobe muka je muka nemi ilimi a gun wanda Allah ya ba su ilimi muka dawo yau sanin sahabi ba shine addini ka san yi din shine addini wane wane wane a nan kuma za ka yi daraja ka san abubakar ka san umaru ka san usman ka san ali in ka san su ma daraja za ka yi abun allah yau har muka san su muka ji kokarin da suka yi wa annabi mu abin da za mu ce allah ya saka musu da alkhairi da faranta wa annabi rai da suka yi wallahi muna son mu dan sun faranta wa annabi rai mu kuma allah ya saka musu allah ya ba mu albarkacinsu iya abin da za mu faɗa idan ka faɗi wani haka kuma kai da allah mu je
وآتاه حكمة وحكما آتاهم كما الله يباس حكمة الله مدوكاكين سرجي حكمة وحكمة da sanin ilimi na shari'a yi ne hukunci almustamilatu ala alhukmi almubniyatu ala itiqani wanda aka gina akan ingantawa wal ahkami da hukunci hukuma wajen sanin hukunce-hukunce na shari'a da na addini baki daya wafata bihi ayunan umya dalilin zuwan annabi ne Allah ya bude makawan idanu wani tun da yake a duniya bai taba jin hailala ba amma ka je gari malam ƙauyen gari da sai ka ga kunzugun daji wani garin sai ka ga ana ta kiɗa ana rawa wani garin garaya wani garin kalangu malam wani garin kuma babban ganga ake tai mace tana layi namiji yana layi ba san darajar aure ba malam uwa ta fito rawa yarta ta fito rawa shi ma mijin yana rawa ɗansa yana rawa malam a fito layi a zauna wannan ya nemi matar wannan wannan ya nemi na wannan da ya da uba da duk ana guri ɗaya malam ana cikin duhu a waye gari a hankali a hankali ya gahi abin ya zo in ka zo nan karkarar namu da aka za ka tara amma yanzu ya zo karami a karkarar nan sai dai ka je na la ilaha illallah muhammadin rasulullah a hankali a hankali an cika mutane kunne da haka har an saba da muna faɗa da farko sai a ce kai kun dame mu faɗa salati shi ma mai faɗin yanzu ya gane tare muke yi a nan garin yaro kankani da gari da karkara in ka zo garin nan haka ake hailala Allah ya taimake ku Allah ya taimake mu malam idan ka je matafarin ma haka ake hailala in ka je banjari in ka je gam gabituwa duk karkara ya cika da hailala ko da mota gan ka sai ka ji ana Allah ya yarda idan ka je gayin in ka je gayin falle in ka je kirika samma kana cigowa za ka ji ana la ilaha illallah muhammadar rasulullah da sai ihu sai a share in ka biyo ta maguwa ma haka sai ka jana la ilaha illallah muhammadar rasulullah in ka fara dosowa ka wuce gayin malam ka wutar zuwa kuka da bushi kenan kowa ya ganka malam sai ka je ka ga kowa ranka yana so malam kowa ya ganka zaka je na Allah ya yarda in ba Allah ne yarda ba da mun shiga uku ga muna cikin rufin asiri addini ya tsaftace ga musu janiyawa muna zaune a garinmu babu wani addinin zamani babu ɗan zamani da zai tayar mana da hankali babu masu kawo mana bidiya malam babu wani rikice-rikicen sallah karfe ɗaya da rabi karfe biyu mu yi azahar karfe hudu mu yi la'azar mu yi magarba rana ya faɗi mu yi isha karfe takwas saura kwata asubahi mu yi asubahin ba abin da za ka je sai hailala shiru malam faɗace-faɗace na zamani da yake babu fatuntunu babu malam shiru ana zaune karkara dai ya gyaru sai daga jana la ilaha illallah sanin lamari ai sai mutum ya zuba ruwa a ƙasa ya sha a gode wa Allah ga nan an bude idanuwa wanda suke makafi malam mun yi sa'a wallahi mun yi katari Allah ya ba mu muwafaka da mun shiga uku da irin wannan hasken bai zo wallahi muka je lahira da mun shiga uku yau kana ta yi zaka da babanka ko kakanka ba ma guje yau ba sanin addini amma malamai suka yi kokari a hankali a hankali shehu usmani ya zo ya yaƙi yau kasar mu ta zama kasar musulunci lardin mu ya zama lardin san annabi ya gyara mana malaman mu suka yi shuka suka noma maka- suka yi maimai suka yi fari malamu ma muka gyara gona akan gyaran su amfani yana na ras gashi kowa yana ci Allah ya kawar mana da ya kawar mana da jahilci malam kaga gara da kowa ka gani malam kana lebo garin na hankalin ka zai kwanta ba mai makami yau in kaga mutane zur mutum ya fi dubu kana kallon su sai kaga wayannan ai yan uwana ne kaga wani mutum da makami babu shi kowa an rike Allah da annabi kuma kowa ka gani babu hasada an samu zama lafiya daga ganin mutumin za ka san wayannan mutanen ko ma'aikaci ne ya zo ko bako ne ya zo yana ganin koransa zai yi daɗi daga ya ga fuskokin ku ya san fuskokin mumune ne wallahi yana ganin fuska ya ce wayannan fuskan ba abin da yake tare da su sai alkhairi daga gani za a ga alama na mutanen kirki malam sol hankali ya kwance kana ganin mutum fa za ka samu nutsuwa amma ka bar nan garin ka je wani gurin kuma ai kenan sai la haula la haula kana ganin mutum ya sa kananan kaya malam da gani za a ga gahin jikinka yana baka ba za ka samu nutsuwa da shi ba ba samun nutsuwa ko wasu abin ka gani sai ga anya wani lamari to amma ana zuwa nan hankali ya kwanta in ba san annabi ba ga yadda Allah ya dauke mana jahilci jama'a ku gode wa Allah idan kun koma gida ku sanar da matayenku da iyalanku soyayyar annabi ku gaya musu su zo annabi ku kira musu ɗaya bayan ɗaya ku ce wance yau na je makarantar malam kin ga yadda Allah ya mana Allah ya mana arziki yau gashi muna cikin rufin asiri wance ke mata ta kai ki gode wa Allah ka gaya mata ka ce ki gode wa Allah kin auri miji waliyin Allah wallahi wallahi kin yi za da ba ni kika aura ba da kin yi za uku Wallahi kin yi za da ba ni kika aura ba da kin shiga uku amma tun da ni kika aura ka ki gode wa Allah ka shi kenan ku gode wa Allah ni na gode wa Allah na gode wa Allah kuma kun gode wa Allah mun gode wa Allah Allah mun gode masa darajan annabi Muhammadu alai mala haladu baki bakin da suka zo karatu na wani garin da ka dan girga sun magani mutum nawa ne ka zo a dan ba su wani abu Hmm, mutumin da ya bar garin sai zo daga wani gari a waje za ka fara hankali kana bi daki daki ka san mutanenka a matsayinka na shugaba kuma ka gode wa Allah fa wannan lamari in ba to ana magana gode wa Allah ga kuɗi ya ba jama'a a gode wa Allah a wannan lamari kai ba mai aikin gwamnati ba kai ba yaron sarki ba kurin sai dai a kawo ababanki mutane sun tara kudinsu kuma sai a zo a baka ko ba zalunci Hmm? wannan kudin da mutane ne an tattara su kudin sai Allah ya dauko ya kawo mana shi a je banki a dauko a kawo mutane sun ajiye kudin su kuma mu za a kawo Hmm, sun tayi su je su tambayi can manajan banki mu ba zaluntan su muka yi ba kudi dai kudin su ne amma ya zama namu ba kwace ba man karfi malai nusa a gode wa Allah wannan al'amari kowane abu sai kaga ya zo da karamarsa wallahi mun kuma maganar mu na farko ka gaya matar ka ta- ka ce mata ta gode wa Allah wallahi da kai ne mijinta i kana ko dinga musu tunatarwa ka zauna da su ka koya wa yaran ka san annabi Mm, ka gaya musu ka ce Allah ya mana baiwa ba yau babban baiwa wallahi a zuciyanka Allah ya sa maka san annabi a zuciyarka duk lokacin da a zuciyarka malam ka ji soyayyar annabi ta ratsa ka Allah ya ma baiwa na biyu malam Allah ya haɗa ka da mutanen kirki a wannan zamanin namu ne ƙarshen zamani malam ka zo gun malaminka ba mai ɗaukan albashin gwamnati ba ba malaminka yana tare da gwamnati ba ga mun samari amma ba ma cikin zamani zamani baya tafiya da mu duk abin da suka kirkiro a zamani ba ma ciki shiru abin da muka tarar da akai muke inda gyara kuma a gyara muna koyi da malamanmu da suka gabata ka zo wannan inuwar ka zauna wannan inuwar muna tare da kai Allah ya karɓi ranka malam akwai arzikin da ya fice wannan duk wahalan duniya ba yana da iyaka ba ne ranar gobe kiyama a taso mu a nemo ku a nemo mu a ce ina jama'ar malam din nan suke malam ba ina suke kafin wasu su zo ku da kuke daukan ilimi ku ne na gaba gaba idan muka taru taruwa ya kai taro ko a lahira sai ka ji nutsuwa zuciyarka inda za mu jan Allah ya yarda ko muna da laifi akwai alfarma mu waiwaya kowa ya tayi da littafin sa hannu mala ga mala'iku sun yi tsaye-tsaye a lahira mala mu tambayi inda malaman mu suke mu je mu rabu a gunsu jama'an nan kuma taron ya kai taro malam akalla mun kai mutum miliyan dubu da wanda suka yi imani da mu suke zuwa mana ziyara don muna san annabi muhammadu imam ne ba guri fa inuwa daya duk abin da za ka yi na karatu ka sa wannan a zuciyarka wallahi in malam ala da mutum nawa ne har cikin masallaci a kai mu dai mu ga annabi malam fita a kofar nan ka ce ta ya fita fita waje ka ce tafi can yamma ya je zauna ma ka ce mun ga annabi aka dan mana suku-suku aka fice mana gaba malam aka ce an yi kiliyarin ɗinmu mu je mu zauna inuwa al'arhi ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa da mu da kuma muna hailala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
jama'a aka tayi da haka a lahira mun ci arzikin rayuwa rayuwa ta yi daɗi wani ita ce mana ba duk laifin da kuka gaman muku ko kuma yau da gobe halin rayuwa to kar ku dubi laifin ku yi mana uzuri mutumin da ya jagoranci mutum hamsin ko sittin ko ɗari kaga ya yi ba daidai ba to a masa uzuri kai ma haka ce zo ka hau wannan kujerar ba za ka fice inda ya taka ba eh duk abin da ko ga ba daidai ba ba wannan ake gani ba dan Allah ya tara mu da kowa yinuwa daya ku yafe mana mu ma abin da kuka yi mun yafe muku eh abin da yasa soyayyar annabi ce ta gama mu da ku innal hasanati yuzhibuna sayyiati mu kyawawan aikin kyakkyawan aikin da ya gama mu da ku anan to ya kamata ya tafiyar mana da mummunan aiki duk laifin mu ku yafe mana duk laifin ku mu yafe muku mu ga soyayyar annabi ce ta hada mu to wannan soyayyar yasa daga mana kafa kuma kun tafi kuna mana addu'a ta alkhairi Allah ya sake tabbatar da mu a wannan hanya mu kuma duk abin da kuka yi na laifi Allah ya dauke muna muku addu'a bayan mun bar duniya Allah ya kafa ku ku ginu akan wannan layin har mu je gaban Annabi Muhammad alfarman malaman mu su Alhaji Malam Sabi'u Guru da sauran malaman mu su ma alfarman malaman su su Alhaji Malam Jafaru Allah ya mana wannan baiwa ranar gobe kiyama su kai mu gaban su Shehu Umar Huti radiyallahu anhu su fice gaba su kai mu gaban shehu tijani shehu tijani ya je ya sada mu da annabi muhammadu so wannan ya sa sai a dinga mana abuwa lahira ranar alfarma ce tun a duniya mu yi wa yan uwanmu alfarma dan a lahira Allah ya gaggauta ya mana alfarma darajar annabi muhammadu to Allah ya gane da mu
وقلوبا غلفا Abubuwan gulba da zuciyar da take da kwakwanya mutum da ba ka jin magana mai daɗi a gabansa sai a shariya sai alfasha sai a shariya a waye gari wa'annan zuwa zukatan yau an waye gari duk an Allah ya goge wannan zuciya tsekayayya kandarariya bushashiya ma da ko alaman alkhairi baya shiga cikinta amma yau da gobe yau da gobe ta da suna ta yi taushi ka san dalili a cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah in ana hailala zuciyar da tana da tsatsa ana wanke ta da hailala ana wanke ta ana wanke ta sai wata ranka ganta tas ta wanku to ga nan yanzu an zama yan uwan juna da ko a karkarar nan kaji wane ya kai wane kotu wane ya kai wane wani guri an daina yanzu mutane san barka fa abinda kuke mana Allah ya saka muku mutanen gari Allah ya saka musu da alkhairi suna kokari da abin da ake muna ji da kunnen mu a ji a sare wani kankana a ji a cire albasan wani a ji a cire rogon wani jama'a sun yawa yau almajiri mutum ɗari ma yaya bare gardi ya kai dubu yara ƙanana sun kai dubu biyu ga shi zuciyar duk ta gyaru wani ma yana kunya ya zo ya gaya mana ya ce ba za mu tunkari malam da wannan ba gwara asara wani an fasa masa kankana wani an kwakule masa dankali wani an kwakule masa doya ku ya guri duk wani abin da aka muku mu ko za mu nema muku alfarma Allah ya yafe muku laifinku ranar gobe kiyama abin da kuka mana Allah ba zai bari ba wallahi burin mu da mu da kuma tsaya a gaba ranar gobe kiyama da wannan Allah zai cika muku mizani da ba da almajirai ne suke muku laifin ba ba komai yaran annabi Muhammadu ne kuma almajirai ku yaƙuri ku daina abinda suka yi kuma an je lahira su ma Allah zai musu ahuwa a dubi annabi in an yi almajirai ahuwa mace ya ubangiji masu kaya wani an cinye masa dankali wani an cinye masa albasa su ma dan mu suka yi haƙuri da su Allah sai a ce to an haɗa da su eh wannan abin ma sila ce ta saduwa da rahamar ubangiji ku yi haƙuri akan haƙurinku gaba kaɗan Allah zai muku haske Allah zai muku arziki yanzu ma kun fara gani yanzu abin da albasan da aka yi a karkarar mu ba ya ko ina ba da tun da aka haife ka ka taba ganin tirela ya shiga kuka dabu tun da aka haife ka me tirela zai zai ya kuka dabu shekaru ahirin baya ko ti ba ya shigo in ka gani na masu makarantar boko ne amma malam a lungunan ran nan mun ta zo haɗe ja kamar na yi kuka saboda murna malam muna shiga lungunan na ga tsirit da magarba sai an gani ce malam alhaji yusuf me ya ce tirela ce ikon Allah tun daga jayin muka yi gaba na ga tirela muka yi gaba na ga tirela yana lori tirela uku da muka yi ga lungu nan bakwai na tarar rum rum rum rum rum rum rum sai kaga ya bada gaban sai ma yana titi titi titi ya fito kai wannan lungun da muka shigo abin sai malam ya ba mu mamaki malam ko ina malam ana ana ana abin da nace aka ce ya ka abin yake wasu ma suna mata fara aka ce ba su bullo ba malam wannan yana kiliya muna kiliya muka fice da mota manya goma mutanen kuka da bu ku gode wa Allah mutanen gayin ku gode wa Allah na matafari ku gode wa Allah mutanen kirika sama mu gode wa Allah bana a duk aikin noman da aka yi ba inda alkhairi ya fito irin lungun nan muna nan muna muku addu'a in Allah ya yarda sai kun gina gidanku bulo da bulo alfarmar Allah ya kawo magudan kuɗi daga zaran don Allah malali ka gaya mun idan ka ga mutum ya fita min ko dan kuɗin goro a bashi yanzu muna da niyan Allah yadda akwai aisami ko aisami na ni'ima ni'imar duniya bai ne alamar ni'imar lahira to mu gode wa Allah Allah ya mana ni'ima wannan ni'iman farko kuka fara gani tukunnan ma tukunnan ma Allah ya buɗa mana ku ga abin mamaki wallahi na gaya muku garada sai kun kasa inda za ku ajiye motoci sai kana tunanin ina za mu faka wallahi dan za a kawo kamar biliyan ɗaya ka gani wallahi sai a Allah mala halaka mutum nawa ne talatin ɗin to zo ka kawo kowa dubu biyu su talatin ɗin a matsayinka na shugaba kuma kai ga dubu goma zama aiwa annabi salati goma لا إله إلا الله شاء jama'a idan kun koma gida kafin gobe mu zauna karatu duk da za mu yi karatun dare ku dage da hailala almajiran makarantar nan alkhairin da yake ruwanku yana da yawa kamar ranku zai fita eh ya ku ya ku dubu sittin daidai to ka ba su dubu biyu biyu ga goma naka eh albarka ya sauke mana rahama eh Allah ya mana wadata to akan niyyar haka sai a yi ta hailala kar ku yi da wasa ku ba da karfin ku iya karfin ku aiwa annabi salati goma zo ka miƙa baba mambar a ƙara fatiya ƙafa bakwai bakwai bukatunmu na kasu ta mai keɓe wanda suke damun mu maza Allah ka share mana ka biya mana bukatunmu falaki da nasi da tashin Allah ta mana hijabi fatiya gafa uku kurtu kafa ɗaya ɗaya wani fatantanin da ya dama al'umma na boko haram da ke da nafi Allah kawo ƙarshensa Allah kai mana maganinsa da gaggawa darajar annabi Muhammad Allah kai mana ɗauki wannan canji da muka samu na gwamnati to Allah ka ɗauke mana wannan masifu darajar annabi Muhammad kai ku je ku bayi wuce ku hula